والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan'uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwace wasu rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta litinin yau 23 ga watan safar shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin na gandun wambai cikin garin azare inda muke darasi a wannan littafi na adda'uwar dawa na a shekul allama ibn al-qayyim al-jauziya rahimahullah muna roƙon allah ya mana muwafaka cikin wani fasali da mala ya ce man fa'ala zamba mu'tamidan ala afwillahi yana batu akan wanda ya aikata aikin zunubi saboda dogaro da yafiyar Allah ya kawo batutuwa da hadisai da suke nuna cewa yadda Allah ta'ala ya siffanta kansa da yafiya to ya sanya sharaɗi na fiyarsa yafiyarsa tana kasancewa ne ga wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi da imani kuma kamar yadda ya siffanta kansa da yafiya da rahama sannan kuma Allah ya ba makasan siffa ta intikami ga waɗanda suka saba masa muna cikin wani hadithi hadithin barwa'u dan azib wanda imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama a wata janaza ana toron kabari sai yake ambata musu yadda yanayi yake kasancewa ga mumini a lokacin da ransa zai fita yadda mala'iku suke zuwa masa da irin albishir ɗin da ake masa da tarya ta goma ta arziki da ake masa ba a nan duniya ba hatta cikin sammai da yadda ubangiji zai umarni a rubuta shi cikin illiyin kana kuma a dawo da shi ƙasa saboda alƙawarin da Allah ya yi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijuhum a buɗa masa kuma a yalwata masa daga cikin ƙofofi na aljanna ƙala sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal abdal kafira shi ko bawa kafiri idza kana fi inqita'in min ad-dunya in yazan lokacin da zai katse daga duniya wa iqbalin min al-akhirah lokacin da zai fuskanta zuwa ga lahira nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama shi din ma dai mala'iku za su sauko zuwa gare shi daga sama maimakon waɗancan na mumini bidul wujo masu hasken fuska shi kuma nasa sudul wujo masu bakar fuska mala'iku ne fuskar su baki kirin fayaqulu haka ne ko ma'ahumul musuh tare da su akwai matsefata fayajlusuna minhu maddal basar za su zauna suma da baƙaƙen fuskokinsu a jikinsa iya ganinsa sun mai ji malakul mauti sannan sai mala'ikan mutuwa shi ma ya zo shugaban waɗannan mala'iku hatta ya jalisa inda ra'asihi haddai ya zo ya zauna shi ma a jikin kansa kamar yadda zai zauna kusa da kan mumini to haka nan shi ma kafirin zai zauna kusa da kansa fa ya sai ya ce masa ayyatuhan nafsul khabitha ya ke rai ƙazantacciya ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab ki fito zuwa ga fushin Allah subhanahu wata'ala da fushinsa alhali waccan za a mata kirari ne wanda yake mai daɗi أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان مؤمن هكا أكي فتن وسا أما أن زأتي أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال يتي فتغرق في جسده وفتغرق في جسده ran nasa sai ya nutse a jikinsa maimakon ya fita ba zai fita ba fayanta zai'uha shi wannan mala'ikon sai ya fusgota ya fusgota kama yin za'us safudu mina sufil mubtalli kamar yadda ake tusgowa bucaci mina sufil mubtalli daga jikin gashi wanda yake jiƙaƙƙe dabbobi waɗanda suke masu irin gashi da yawan nan idan aka yanka to ana ciran gashin sai a sanya matsefata bayan ya jiƙa ana ciccirewa dattin da yake jiki kafin kuma sai a aske gashin wanda ake yin kaya na wul da shi ka san gashi idan ya dunkule ya dunkule ya dunkule kuma gashi mai mai jika sai aka sa matsaifata ana fusgarsa ya kake ga ai da ƙarfi ake jansa fusgarsa ake yi ba da sauƙi yake fita ba to haka rayin su zai dinga fita ba tare da sauƙi ba Allah ka tsare mu fa ya'khudha bayan ya tusgota kaga sai zama wannan zai ata gharqan kenan kamar yadda aka faɗa wani gun zai tusgota bayan ya gama tusgota sai ya amshe ta ta gama fita fa'iza aka zaha lam ya da'uha fi yadihi ɗarfata ainin idan mala'ikan mutuwa malakul mauti ya damƙe ita wannan ran bayan ya cire ta sauran mala'ikun da ke taru da shi a awanuhu lam ya da'uha ba za su bar masa ita fi yadihi a hannunsa ba ɗarfata ainin ko da ƙiftawar ido. hatta ya ji aluha fi tilkal masuh sai sun sanya ta a cikin wannan matsifatan da suka zo da shi wa ya kharaju min haka an tani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard abinda zai dinga fita daga jikinta tamkar mafi wari iska mafi wari na mushi ka an tani rihi jifatin iskar da tafi kowane mushe wari haka za ta dinga fita daga jikinsa kaga waccan kuma turaren da ya fi kowanne ƙanshi na miski to bai kai ta ba wannan shi kuma warin mushen da ya fi kowanne wari a duniya bai kai shi wari ba fayas'aduna biha mala'ikun sai su nade wannan ran sai su sama da ita fala yamuruna biha ala mala'in min al mala'ika ba za su shude da wannan ran a wani taro na mala'iku ba illa qalu face sai sun ce ma hadhihi ruhul khabitha wace rai ne wannan mai kazanta haka take wari fayaqulun waɗannan mala'ikun sai su ce ruhu fulan ibn fulan ran wane ne dan wane a faɗi sunansa bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya mafi munin sunansa da aka zan ana kiransa da shi a duniya sai su ce wane ne dan wane sai su faɗi sunayensa munanan sunayensa fa yustaftahu ko fa yastaftihu za su nemi a buɗe fa yustaftahu za su nemi a buɗe musu ƙofa fala yuftahu lahu amma ba za a buɗe masa ƙofar ba ma'ana za su nemi a buɗe musu ƙofa ta sama ko sama ta ɗaya to sama ta ɗayan ma ba za a buɗe ba ballantana har ya samu rakiyar mala'iku har a kai shi sama ta biyu nan ma ya sa rakiyar mala'iku har a tuƙe zuwa saman sama ta bakwai samu maraba wajen ubangiji to ƙofar sama ta ɗaya ma ba za a buɗe ba fala yuftahu lahu ba za a buɗe masa ba ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم براو يچه سي منزان الله كما يكرنتا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط su waɗannan da suka mutu kan kafirci ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala ya da janna kuma ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu hassefa idan har raƙumi zai shiga fi sammil khiyat ta ƙofar allura maɗinkiya in raƙumi zai wuce ta nan wajen to za a bude musu ƙofar sama ka san abu ne musu tahili ko raƙumi ba zai wuce ta nan ba kenan ka ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana wannan aya ashe la tufattahu lahum abwabus sama a lokacin da aka amshi ransu ne a nemi a tafi da shi sama ba za a musu maraba ba ba a bukatar su a can fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukaki ya ce uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafinsa a cikin sijjin wa ma adraka ma sijjin كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين me ya sanar da kai menene sijjin wani littafi ne da ake rubutawa Allah ya ce bone ya tabbata a ranar ga waɗanda suke masu laifi wanda suke kafirci to sai a rubuta sunansa a cikin nan saɓanin na mumini da za a rubuta a cikin illiyin wa fil ardi sufla kuma Allah zai ce ku rubuta shi a cikin ƙasa mafi ƙasa fattutrahu ruhuhu tarhan sai ai watsi da rayinsa watsi ba mara ko shi za a yi ba wurgo shi za a yi thumma qara'a sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya cikin suratul hajji wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samaa فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وما يشرك بالله دون دي شرك هذا الله يمتكي فكأنما خر من السماء matsayinsa tamkar mutumin da ya faɗo ne daga sama kaga su wurɗo su ake jeho su ake yi fatakhtafuhu tayru sai tsuntsu ya zo ya fusge mutum ya wani gu da shi aw tahwi bihi rihu ko kuma yan tsuntsu bai fusge shi ba iska za ta kaɗa shi fi makanin sahik a wajen waje wanda yake mai nisa sahik ai ba'id waje wanda yake mai nisa wanda yake tafiya a ƙasa ya san ina zai je ko ba haka bane ya san ga hanyar sanan a miƙe ya san kan hanya yake bi ya san hanya da kuma dawa da haka ba zai yi dawa ba kan hanya yake bi daga nan ko har Lagos hanya zai bi yana tafiya ya ga hanya yana ganin ta inda ya darne ma kunna fitila yana ganin hanya ko to kaga shi mumini dama kullun akan hanya yake tafi sai kai destination ɗinsa me hanyar nan tasa shari'ar Allah in ma duhu ya bujiro Qur'ani is da hadisan annabi sai su haskaka masa sai ga hanya sai ya tafi to amma shi kuwa wanda ya faɗo daga sama yanzu misali a ce daga cikin jirgi ne mutum sai ya faɗo babu parachute haka ya durko kana ga yana da natsuwa a zuciyarsa ya faɗo an samu matsalan jirgi la Allah sai mutum ya tsirgo ya yi sa'a ya faɗo bai san ina zai faɗa ba in wata mikiya ba ta zo ta fusge shi ba tashin hankali ya sake samunsa in fi mikiya ba ta fizge shi ba to sai guguwar iska kuma sai ta zo sai ta sake juya shi ta warga shi wani waje ta kai shi waje mai nisa kaga mutum bai san ina zai fada ba kan tsaunuka zai fada wani volcano ne yake so ya erupting zai fada kai tsakiyar teku ne a'a kuraye ne a cikin jeji zai fado ciki yanzu kaga cikin tahayyul yake ko bai san destination dinsa ba kuma a cikin tsoro yake to sai aka siffanta wanda bai imani da Allah wa mushriki tamkar haka yadda wannan a kaddarawa in kana imajinin ma ka san hankalinsa a tashe ne bai san ina zai fada bai san fate dinsa ba kuma yana cikin tsoro ba shi da tabbas to haka nan wanda yake shirka kullum rayuwarsa ba ta yi tabbas cikin tahayyur yake domin baya kayan hanya mai kakkiya ta shari'ar Allah ba shi da fitilar da za ta haska masa cikin duhu domin bai riko da sunna da qur'ani ba to tamkar haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya kaga ashe har a mutuwa ma za a jeho bai san ina zai fada ba rayin nasa an wurgo shi daga sama ina zai fada ina zai fada Allah ya san ina zai fada amma shi din dai domin a sanya shi cikin ukuba sai a sanya masa wannan sifa fatu'adu ruhuhu fi jasadihi sai a mai da ransa a jikinsa bayan an je horan jikin kuma an riga an sa shi a kabari a lokacin to sai a haɗa ran da jikin ai attachin ɗinsu waya a cihi malakani sai mala'iku su zo masa fa ya sai su zaunar da shi fayaƙulani lahu sai su tambaye shi man rabbuka wane ne ubangijinka fayaqulu ha ha la adri annabi ya ce sai ya ce ha ha ban sani ba ma'ana sai ina kenan an yi mutum tambaya in ya san ansa kai tsaye yake faɗa wannan kuma da bai san ansa ba sai ya dinga ina sai kuma ya ce la adri saboda ya ɗimauce fayakulani lahu sai su sake tambayansa ta biyu ma dinuka menene addininka fayakulu sai ce ha ha la adri bai sani ba fayakulani lahu sai su tambaye shi tambaya ta uku ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum menene wannan mutumin wane ne wannan mutumin da aka aiko cikin ku ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ai mun ji mumini zai bada ansa ko fayakulu nan ma sai ya ce ha ha la adri fayunadi munadin minas sama sai wani mai kira yayi kira daga sama an kazaba abdi bawa na fada ma makareci ne bai tsayu a kayan addini ba fafrushuhu minan nar kuma sa shimfida daga cikin wuta wa albisuhu minan nar ku tufatas da shi daga cikin wuta waftahu lahu baban ilan nar ku buɗe masa ƙofa daga ƙabarinsa zuwa wuta Allah ka mana tsari kaga lokacin kuma ba ihun da za ka yi wani ya taimaka maka ba inda mutum zai je da wani zai zo buɗe ƙabarin ba zai ganka a yanayin da aka siffantan nan ba a kwancen dai zai ganka amma mutum ya san shi kuma me ake yi da shi yadda annabin ya faɗa huwa sadiqul masduq haka abin yake kasancewa ai wancan darasin na mana kwatance da da da, bacci ko mutum yana bacci yayi mafarki kuma sai ya tashi yana zufa ko zuciyarsa tana bugawa in abin bakin ciki ne in abin farin ciki ne yana bacci sai ga kawai kuma yana murmushi wanda suke tsaye akan sai su ga ah wani kuma yana ta murmushi mafarki yayi rayinsa ne ya tafi wani waje ɓangare daga cikin rayinsa yanzu an kai shi wani waje ana nuna masa wani abu kuma reality ne amma zai gan shi a matsayin kawalwal ne akwai arwa'iya a sadika ba dukkan mafarki ne gaskiya ba akwai abu gafu ahlam amma akwai arwa'iya a sadika mafarki na gaske wanda an nuna wa mutum hakan hakan ne to sai a buɗe masa cikin wuta fa ya atihi min harriha zafin wutan sai ya dinga zuwa masa wasu mumiha da hamaminta wa yudayyaqu alaihi qabruhu sai a kuntata masa kabarinsa hatta takhtalifa fihi adla'uhu har sai kashin awazarsa adla jam'u dila kashin awaza kenan hatta takhtalifa fihi har sai sun saba a tsakani sun sarkafe saboda matsewar da za a masa kashin awazarsa sai su sarkafe wa ya'tihi rajulun sai wani mutum kuma ya zo masa yana wannan yanayi na azaba ƙabihul waje mai mummunan fuska iya muni ƙabihul siyabi mai mummunan tufafi ga muni ga munin tufafi muntinur rihi mai tsananin wari fayaqulu sai wannan mutumin ya ce masa abashir billazi yasu'uk albushirinka game da abin da zai bakanta ma rai hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu wannan shine wunin nan naka da ake maka wa'adi in baka je ma Allah da imani ba to baka haɗu da abin da baka so to yanzu wunin ya tabbata fa yaqulu sai ka da baki ya tambayi wannan bakon nasa wa man anta kai kuma wane ne fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bi sharri domin naga fuskarka fuskar wanda ya zo da shar'i ne babu albishir da kace babu albishir tare da kai fa ya kulu sai wannan mummunan mutum ya ce masa ana amalukal khabith ni ne aikinka mummuna da kai ka tobararka da ka aiwatar a duniya sai Allah ta'ala sai ya maida ta ya zamanto mutum mummuna da zai zo ya taya ma'abucinsa zama a kabari ai dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya rasu abubuwa uku suna bansa haka ne ko iyalansa za su bi shi dukiyarsa za ta bi shi aikinsa ma zai bi shi amma fa biyun nan ba sa zama da shi dawowa suke dukiyarsa in an tafi da motarsa wasu suka shiga da itan za a dawo idan ma har misali an sa masa likkafani ana so a ƙara suturce shi nan kar mutane su gan shi kwarai kwatan aka ɗauko wata babbar rigarsa aka rufe ita ma naɗewa za a dawo da ita in zanin matan ne aka rufe ta da shi wannan fallan zanin ma fa ba za a bar mata shi ba dawowa da shi za a yi kaga dukiyar ta dawo sai kuma shiga ya zama na wasu iyalan nasa duk yadda suke kuka su ne maza su sa shi suna hawaye amma suna sa shi kuma su rufe shi ba mai kwantawa tare da shi ko da ‘ya'yansa ne haka za su bar shi a wajen su dawo menene yake zama tare da shi aikinsa da ya yi aiki ko mutum yake zaɓa wa kansa la dara lil mar'i ba'da al mawt yaskunuha illa allati qabla al mawt baniha in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha mutum baya samu wani gida bayan ya mutu sai wanda shi ya gina wa kansa wanda ya gina wa kansa kafin mutuwa in ya gina gidansa da alheri wajen bin Allah to makwancinsa ya yi kyau ya yi daɗi in ko ya gina shi da shari da ƙin bin Allah to lalle wannan ginin nasa ya taɓe kuma ya yi asara Allah ya ba mu ikon yin gini mai kyau ta sai wannan aikin ya ce masa ana amalukal khabith ne ne aikinka mummunan nan fa ya ƙulu sai ce rabbi la tuqimi sa'a ya Allah kada ka tada alƙiyama saboda yana ga in an tada alƙiyama musibar da zai samu ta wuce wanda ya gani a lokacin sabanin mumini shi idan aikinsa mai kyau ya zo ya ga alheri an buɗe masa ƙofofin aljanna yana jin annashuwa sai ya ce rabbi aqimis sa'a Allah ka tada alƙiyama saboda baya fargaba aishe sa aka ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun su kan ba za su ji tsoro ba kuma ba za su ji takaici na bakin ciki ba wa fi lafzi li ahmad aidan har ila cikin wani lafazi na imamu ahmad ibn hanbal daga dai hadisin barra'u dan azib annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yuqayyad lahu a'ma asamma abkam sannan shi wannan mutumin banza wanda bai bi Allah ba mushriki yuqayyad lahu sai a masa lullubi da wani mutum a'ama makaho asamma kurma abukam bebe baya ji baya iya faɗa kuma baya gani ƙaibu shi ne a lullube abi a manne shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa man ya'ashu an zikirar rahman nuqayyid lahu shaytanun fa huwa lahu qarin to sai aka kawo masa shi alqaibu shine asalin wannan dan leda ledan da yake bayan kwai in ka dafa ba kashrul bayda ba wannan bawan da ake abinan cirewa shi kashiru kenan amma kaidu bayan ka cire wannan bawon da ake zubarwa ai akwai wani kamar leda da yake manne baya barin jiki to kaga kenan an manne jikinsa da wannan muguwar halitta fi yadihi mirzabatun a hannunsa kuma akwai mirzaba mirzaba ita ce al'irzaba irzaba duk ma'anarsu ɗaya guduma ke guduma dai da ka sani shi wannan mugun halitta zai zo shi da guduma a hannunsa lau daraba biha jabalan kana turaba saboda muninsa da ƙarfinsa da dutse zai samu ya daka da wannan guduma dutsen zai zamanto ƙasa ce kawai in ya zo da guduman fa ya darbatan sai ya daki wannan mutum da wani duka hatta ya tsira turaba har sai ya zamanto ƙasa sun mai iduhullahu kama kana sai kuma Allah ya maida shi kamar yadda yake fa ya daribuhu darbatan ukhra ya sake dukansa bugu fa ya siha saiha a bugu na biyun nan sai ya wata kururuwa ya siha saiha ya yi kuwa da wata irin kuwa yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalain kome yana jin wannan kuwar in banda aljani da mutum su ne ba za su ji ba amma duk sauran halittu Allah ya ba su dama za su ji wannan kuwa yanzu kaga dabbobi kuwar da suke ji Allah kaɗai san adadinta ha kawai sai ga garke yana tsaye kawai sai ga ya fantsama ya ruga a guje wataƙila wani ƙara ya ji wanda kai ba a jiyar da kai ba ai jarabawa ba za ta cika jarabawa ba sai lokacin da aka ɓoye maka ansa amma jarabawa ba ta zama jarabawa lokacin da aka ma displayin din ansa shi saka wasu abubuwa sai Allah ya ɓoye wa mutane ai shine jarabawa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa dan ya jaraba mu ne waye zai fi kyautata aiki sai a dinga faɗa maka wani abu wanda zaka je shi kaman almara alhali gaskiya ce sai a faɗa maka a ce da kaza da kaza zai faru in kana da hankali za ka iya fahimtar eh kaza ɗin tabbas ne yanzu kaga tashin alkiyama da aka ce in an mutu za a tashi wanda ba shi da hankali sosai shi hankalinsa a bakin goshinsa abin nan a waje yake to shi sai ga cewa ya za a ce an mutu kuma an tashi man yuhyi al-idama wa hiya ramim kashi bayan ya gama rududdugewa zai rayar da ita kamar yadda kafirai suka faɗa sai Allah ya ce musu kul yuhyiha allazi anshaha awwala marra ai wanda ya halice ta tun farkon lamarin shine zai sake rayar da ita da akwai ta ne ai kowa ganin kansa yayi ya aka yi shi bai sani ba to wanda ya kagi halittar ba zuwa kawai ta yi by chance ba to shine zai sake maida ta kuma sai Allah ta'ala yake nuna mutane hakikanin tashin alkiyama dan a kulla yaumin cikin al'amura gashi na a cikin filkawun ƙasa ta bushe ƙaraf sai kuma Allah ya zubar da ruwa kai in kai ka kaɗaga rairayi kawai ka gani ƙasa ce ba abin da ka gani na ƙwaya a ciki amma idan ruwa ya zo kuma sai ga ganye yana ta fitowa yana ta fitowa ƙasa yanzu ta sake rayuwa har ma sai ga zuzu yana fitowa a daɗin aina yake kuma ya dinga fitowa gashi nan hundreds thousands sai ga matsatsaku tana ta fitowa daɗin ina take alhali da in ka tona ba ta nan yanzu kuma da aka yi ruwa yanzu gashi ta fito ashe daga ƙasar aka fitar shi Allah ya sake rayar da ƙasa shi yasa ya ce fa yuhyil arda ba'da mautiha in ya saukar da ruwa sai ya rayar da ƙasa bayan da ta mutu sai ta zama mai rai abubuwa masu rai su fito kai hatta wa fi anfusikum jukkunan kuma sai Allah ya nuna mana mutuwa da tashin alkiyama gashi nan kullum ana bayani yanzu mutane sai su mutu duk kowa ya bacci ka ji duniya tsayat baka san me yake faruwa ba a dinga baka labari ka ce ina ai ban san baka ji karar nan ba ina baka ji ba kuma kusa da gidanka ake karar kara mai karfi wanda yake farke ya ji amma kai kana ta bacci abinka baka ji ba saboda ka mutu yanzu kuma safiya ta yi sai kuma ga yanzu gidaje sun zama kaman kaburbura shi yasa annabi ya ce la taj'alu buyutakum qubura kar ku sanya gidajenku su zama kaburbura ma'ana kar ya zama wajen bacci kawai domin kabarbara bacci yake a wajen ba a tashi to kar ku mai da gidajenku kawai wajen kwantawa ne ai bacci a'a ku rika tashi da yaddar kuna yin sallah kuna ibada to kaga yanzu gidaje duk sun zama kaburbura kuma safiya na yi shikenan sai ga ana ta fitowa je kabura ne ka gani can da ake neman kuɗi ga dangadan ba ni kaman Kano ba Kano ma ya ba sa fitowa yan kasuwa sai karfe goma ko ko tara je ka can wanda suke bautar kudin je ka ikko ko ka je ana ca su za su tashe kamar sallan asuba da duk an mutu ana bacci yanzu kuma za ka yi ta jin zirga-zirga mutane suna ta tururuwa in safiya ta yi kaga jama'a ana ta fitowa ana ta fitowa yanzu an tashi kiyama kenan yanzu kaga mai hankali a nan ma zai gane ya gani ya tabbatar cewa abun ba da aka faɗa da yake ga kaman ba hakan ba ashe hakan ne to kaga an baka satar ansa in kana da hankali sai ka yadda ka gyara to don haka waɗannan abubuwa da ake ambatawa na azaban kabari da sauransu abu ne wanda yake tabbatacce qala al-barwa'u barwa'u bin azimin sai yace thumma yuftahu lahu babun minan nar sannan kuma sai a buɗe ma wannan mutum da bai samu tarayya mai kyau ba ƙofa daga wuta wa yum hadu lahu min furushin nar a masa shimfiɗa wato a lullube shi yum hadu almahadu shine kamar tsumman goyo tsumman jinjiri ai shi ba shimfiɗa masa yake a ɗora shi a kai ba ba kamar bai shi ɗinka bane akan gado sai ka je ka kwanta a shi lullube shi ake ta ko'ina ba haka ake wa jinjiri ba? E, kaifa nukallimu man kana fil mahadi sabiya, yumhadu lahu mana sai a lullube shi ta ƙasa da sama da ta ko'ina min furushin nar daga shimfiɗu na wuta, Allah ka tsare mu. Wa fil musnadi aida, to yanzu don Allah wanda yake da waɗannan nassosi zai dogara wajen aikata laifuffuka ya dogara da yafiyar Allah ce Allah mai yafiya ne alhali ga waɗannan nasosi suna nan da suke nuna ashe akwai azaba da aka yi tanadi ba ga kowa ba ga wanda ya kangare ya kiyabi Allah kenan kaga mai hankali tun yanzu sai ya kyautata duk da Allah ya ce shi mai yafiya ne ashe yafiyar ba a kowa ke ba tana da sharadi tana da iyaka iyakar ta sai ga wanda ya tuba sai ga wanda ya daina laifi sai ga wanda ya sulhu da Ubangiji ya bi dai. Amma in mutum ya doge a kan laifi kuma yana ta aikatawa, to irin wannan nassosi da suka nuna barazana, to su suke jiransa. Wafin musnadi aidan anhu, har ilo cikin musnad na Imam Ahmad, daga barwa'u dai, ƙala yake cewa bai na ma na hannu ma'a Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, yayin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama id basura bi jama'atin sai annabi ya ga waɗansu jama'a faqala sai annabi ya ce ala majtama'a haula akan me waɗancan suka hadu suka hallara me hallara su kan me suka hallara kila sai aka ce ala qabrin yahfirunahu sun hadu ne akan wani kabari da suke tonawa za a busne fafazi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ji an ambaci kabarin sai ya firgita sai razana sallallahu alaihi wasallam ya ji yanzu a tafi zuwa ga Allah ya ji yanzu hanya ta ƙare yanzu ga wani sai kuma abin da ya riga ya shimfiɗa wa kansa na hanyar da zai taras to don haka annabi sai ya firgita fa badara baina yadai ashabihi musri'an sai ya gaggauta baina yadai ashabihi gaba ga sahabbansa musri'an yana mai hanzari hattan taha ilal qabr annabi har sai da ya tuke zuwa ga wannan kabarin da ake tonawa fajafa sai ya gurfana ala rukubatayhi akan guyayensa annabi ya gurfana akan gwiwoyinsa fastaqbaltuhu baina yadayhi sai na fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaba gare shi in ji barwa'u ba dan kome ya je ta gaban annabi ba bai tsaya ta bayansa ba li'anzura dan naga ma za yasna'u me annabi zai yi a bakin kabarin nan wato ana ta baya an buɗa wa annabi annabi da ya zo sai gurfana a gaban kabarin akan gwiwoyinsa bara'u shi sai kewaya ta can gaba don ya ga mai annabi yake ya samu ya sami ilimi kuma ambata wa mutane fabaka sai na ga a gurfanan nan annabi kawai sai fashe da kuka sallallahu alaihi wasallam annabi ya kuka ya kuka hatta balla tsara min dumu'ihi har sai da ƙasa ita ce asara wa ma ta hata tsara ko har sai da ƙasa balla ta jike ƙasar da take gaban annabi annabi ya gurfana saboda hawayensa da yake zuba hatta balla tsara sai da ƙasar ta jike min dumu'ihi daga hawayensa ashe annabi yayi kuka sosai thumma aqbala alaina sannan annabi sai fuskance mu faqala sai annabi ya ce ay ikhwani limithli hadha al-yawmi fa'a'iddu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya ‘yan uwana limithli hazal yaumi saboda irin wannan wuni da za a kawo ku cikin wannan ramin fa'a'iddu domin ta ku yi tattali a yi tattali kamar kai ne da abu a gabanka kana tanadi tana tattali noma ne za ka yi kana tattali tafiya ce za ka yi kana tanadin ababen da za ka bukata jarabawa za ka yi a makaranta ɗan boko kana tanadin abin da za ka ci jarabawa da shi ‘yarka ne za ka aurar kana tattali na abin da za ka yi na ɗawainiya kai ne za ka aura kana ta tattalin asusu kana matsawa kanka ka hau tirela ka je ka ina ne ka je ina ne kudin kana kin kashewa kana tanadawa don ka sai a tamfu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ikhwani li mithli hadha al-yawmi fa'iddu saboda irin wannan wuni to ku tattali ubangiji Allah ka ba mu ikon yin tanadi ku yi tanadi wa fil musnad ashe kaga kenan yafiyar Allah ana yin karo da ita ne da mai tanadi tanadi kowane iri tanadi mai kyau wafin musnad min hadithi buraida cikin musnad na imamu ahmad har ilau daga hadithin buraidatu kuma ƙale yake cewa خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fito zuwa gare mu yauman a wannan wuni fanada salasa marwat sai annabi ya kira har sau uku ya ce ya ayyuhan nas atadruna ma mathali wa mathalukum mana annabi ya kira su hassau uku ya ku mutane kun kusan kwatance na da kwatancenku ƙalu Allahu wa rasuluhu a'lam sahabbai suka ce Allah da manzansa ya sani faƙada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma matsali wa matsalukum mathalu qaumin khafu aduwan ya'tihim misali na da misalin ku kaman wasu mutane da suke tsoron wani abokin gaba zai zo musu wasu makiya za su kawo musu hari fa ba'athu rajulan yatara'a lahum sai suka aika mutum ɗaya daga cikin su ya rika duba musu hanya shine yatara'a ya rika duba musu ta ina wannan abokin gaban ko abokan gaban za su bullo fa abasara al'aduwa dan leƙen nan sai ku hango abokin gaban fa'aƙabala liyunzirahum sai ya gabato don ya musu gargaɗi cewa gafa abokin gaban ya taho wa khashiya amma sai ya ji tsoron an yi dirkahul aduwu ƙabla an yunzira ƙaumahu cewa abokin gaban nan zai riske shi kafin ya gama yi wa mutanensa gargaɗi in abokin gaba ya riske shi kafin ya je ya faɗakar da mutanensa su ɗauki mataki ai kaga su ma zai cinye su ko fa ahwa bi thawbihi sai ya kada tufarsa ya daga tufarsa yana kadawa yana ayyuhan nas ya mutane daga nesa kenan utitum an farga an zo muku ku kintsa ayyuhan nas utitum ya mutane an fazo muku yana kada kamar tuta ya ɗau tufasa yana kadawa salasa marracin sai da ya faɗa sau to annabi ya ce misalinsa da mu haka ne mun gane misalin na'am menene abokin gaba ko dai zamanto iblis da dama qur'ani ya faɗa ko kuma ya zamanto mutuwa da za ta katse mutum in bai shirya ba to kaga yanzu annabi shine wannan tali'un din wanda ya je ganin hanya don ya zo ya gargadi a mutane ai ya gano hanya daga wajen Allah ya zo ya gargadi ga mutane litunzira qauman ma atahum min nadhir don ka gargaɗi ga wasu mutanen da mai gargaɗi bai je musu ba yanzu yana gaya wa mutane ku shiga taitayinku ku yi hattara ku yi tanadi ku fa shirya kafin mutuwa ta zo saboda idan mutuwa ta zo shi kenan zance ya ƙare fa babu komawa baya mutum ya kintsa ba second chance to kaga wannan rayuwa ita ce za a amfana da ita duk dama da take at your disposal sai kai amfani da ita kafin akasin ta zo shi yasa a cikin wajaje da yawa annabi yake ambata mana irtanimu khamsan qabla khamsin ku amfana da abu biyar kafin biyar da za su hana ku kaga a ciki akwai hayataka qabla mautik ku amfani da rayuwarku kafin mutuwa ta zo Qur'ani Allah ta'ala yana gaya mana wajaje da yawa akan mi tattali tun kafin mutuwa ta zo يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله Allah yana daɗa mana kashe da yana nanatawa, kowane bawa ya duba menene ya yi tattali saboda gobe, saboda ƙiyama, saboda kwanciyar kabari. Wafi sahihi Muslim, min hadithi Jabirin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زو kuma har ilo cikin sahih muslim daga hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya yarda da shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin haramun wa inna ala Allah azza wa jalla ahadan liman shariba al-muskira an yusqiyahu min dinatil khabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu muskirin haram duk abin da yake mai bugarwa haramun ne duk wani abu mai bugarwa a shashi da niyyan bugarwa kuma dama yana bugarwa to haramun ne ko ya bugar ko bai bugar ba haramun ne duk wani abu da aka san yana bugarwa kuma sai aka shashi to do ya zama haramu na ce an san yana bugarwa kuma a shashi da niyyar bugarwa akwai abin da yake bugarwa amma ba a shashi da niyyar bugarwa ba kuma asalinsa ba mai bugarwa ba ne to kaga wannan shi ba laifi ba ne in an shashi ba da niyyar bugarwa ba kuma asalinsa ba mai bugarwa ba ne to ko da ya bugar babu mutum ba za a kama shi akan ya sha giya ba dan bai sha innamal a'malu bin niyyat kuma asalin abin dama ba mai bugarwa ba idan haka ba haramun ba ne asalinsa yanzu misali kamar tramadol magani ne aiko ana ma rubutawa mutane sai ga mace in an mata aiki aka rubuta mata tramadol sai ka ce mata yar tramol ne ta sha ne a matsayin magani kuma asalinsa ba a yi shi don ya bugar ba kuma ta sha shi a yanayin da ba zai bugar ba to amma yara da suke ɗiban su su yi overdose ɗinsa ba kaga asalinsa ba mai bugarwa ba ne amma yanzu sun sha shi don ya bugar kuma sai ya bugar ɗin to don haka yanzu su a wajen su giya suka sha a hukuncin shari'a duk da asalin zatinsa ba haramun ba ne amma yanzu su a matsayin giya suka sha tunda sun sha shi da wannan niyyar kuma an samu abin da ake bukata to aka ce kullum muskirin haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani abu mai bugarwa haramun ne wa inna ala Allahi azza wa jalla ahadan kuma lalle Allah ta'ala ya yi wani alkawari liman sharbal muskira duk wanda ya sha giya an yuskiyahu min dinatil khabal sai Allah ya shayar da shi daga dinatul khabal me dinatul khabal shaɗi ne na ƙazanta ƙila sai aka ce wa ma dinatul khabal menene dinatul khabal shaɗin kazanta ƙala sai annabi ya ce araku ahalin nar gumi da yake fita daga jikin ‘yan wuta au asaratu ahalin nar ko kuma ya ce sirkamakin da ke fita ruwa da yake fita na wahala daga ‘yan wuta shi na dinatul khabal to wanda ya sha giya Allah ya yi alkawarinsa ya shayar da shi da wannan. Ana nufin kowane irin sha, ana nufin wanda ya sha ne bai ma ba, bai tuba ba. Amma wanda ya sha ya tuba, Allah ba zai shayar da shi ba ko? Fa inni lagafarun liman taba wa amila saliha. Ni mai yawan karɓan tuba ne ga wanda ya tuba, mai gafara ne ga wanda ya tuba kuma sai ya ci gaba da aikin kirki. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأتبع السيئة الحسنة تمحها kaga wannan da ya nuna ai a cikin sahabbai waɗanda suka yi fice akwai wanda su kafin a haramta giya suna shanta haka ne ko har sai lokacin da aka haramta ta sai suka yi watsi da ita to kaga su ba su da wannan alƙawarin ba a kansu aka faɗa ba to kenan ana nuna cewa dogewa akan laifi yana sabbaba wa mutum azaba mutum ba zai doge akan laifi kuma ya yi dogaron cewa Allah mai yafiya ba ne yafiyar Allah tana nan ne ga wanda ya tuba wafil musnadi aidan min hadithi abi zarrin har ilo ya zo cikin musnad imam ahmad daga hadithin abu zar al-gifari kale yake cewa Ƙada Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce, Inni ara ma la tarau sallallahu Alaihi wasallam. Annabi ce, Ni fa ina ganin abin da ba kwa gani. Allah yana nuna masa abin da mu ordinarily ba ma gani. Wannan mu'jiza ce. Wa asma'u ma la tasma'un. Kuma ina jin abin da ba kwa ji. annabi ya ce akwaci sama sama ta yi ruri ta yi gunji ƙugi kenan ai ƙugi saboda tumbatsa kama a ce motar katako an cika ta da kaya za ka tana kikiki kikiki matsalan ko to shi ne atta attati sama sama ta yi ƙugi sai annabi ya ce wa hukkalaha anta itta kuma ya cancance ta fa ta yi ƙugin sai zai faɗi dalilin da yasa take ƙugin ya ce ma fi ha mawdu'u arba'i asabi'a illa wa alaihi malakun sajidun a cikin sama fa babu gurbin da yake daidai da yatsu hudu illa wa alaihi malakun face a wannan gurbin akwai mala'ika sajidun ya ɗora goshinsa a wannan gun wato ta tumbatsa da mala'iku kuma suna bautar Allah inda Ubangiji ta'ala yana amfanuwa ne da bautar da ake masa ta mala'iku ta ishe shi ta mala'iku ta ishe shi to bautar da mala'iku suke ma'allama ba amfanar da Ubangiji yake ba da ba su bauta masa ba ba zai ragu ba kamar yadda bautar tasu kuma ba ta ƙararsa ikonsa ne kawai da buwayarsa ya halicce su kuma ya ɗora su akan wannan nizami la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru haka su suke yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun da'iman dare da rana bautar Allah suke ba sa fasawa ba sa rashin bauta ba kamar dan adam ba shi jarraba shi ake yi su ko an yi su kaifi daya dan adam ko shi aka dora akan jarrabawa shi saka shi sai aka bashi free will aka bashi mashi'a aka bashi ikhtiyari an bashi mashi'a an bashi irada an bashi ikhtiyar kuma dukkan su suna kekkewayawa ne cikin qada'ullahi wa mashi'atuhu jarrabawar kenan liman sha'a minkum an yastaki wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kaga an nuna kuna da mashi'a amma duka tana revolving ne a cikin mashi'ar Allah to don haka sama ta yi kuge inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lalle ya cancanta gare ta ta yi wannan kuge din saboda babu gurbin ya tsu guda hudu a cikin sama face akwai mala'ika yana mai sujuda, annabi ce, Lauta alamuna ma a alamu, da kun san irin abin da na sani, labahiktum kalilan, wallahi da dariyarku za ta zama kaɗan, walabakaitum kafira, da kukanku shi zai fi yawa. Inda mun san irin abin da annabi ya sani, sallallahu Alaihi wasallam, da rayuwa ba za ta yi nishaɗi ga mutane ba. wa ma talazzaftum bin nisa'i alal furushi annabi ce da kun san abin da na sani bayan kuka za ku yi mai yawa da dariya kaɗan wa ma talazzaftum bin nisa kuma da ba ku ji daɗi da mata alal furushi akan shimfiɗai ba ma'ana da ba ku shagaltuma da iyalanku ba wala kharajtum ila su'udat annabi ce da fa wallahi za ku fita ne zuwa ga fagage tajra'una ila Allah ta'ala kuna daga sauti wajen kiran Allah kuna tuba zuwa gare shi da an san irin abin da annabi ya sani annabi da aka nuna masa nau'o'in azaba a cikin wuta ya gani annabi da aka nuna masa aljanna da irin dadin da yake cikinta ya gani annabi da aka nuna masa irin nau'in azabar da ake a barzahu ya gani to wanda ya san wannan ina duniya za ta shagaltar da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mali wa duniyakum ni kuma ya hada ni da duniyarku matsayina a duniyar nan taku kamar mutumin da yake kan hanya ne sai ya ga inuwa sai ya dan tsaya a gindin inuwa dan lokaci kaɗan ya kuma yi gaba haka duniyar take a wajensa saboda shi akan hanya yake akwai destination ɗin da ya ɗauke masa hankali shi yasa da aka bashi zaɓi ka ci gaba da zama a duniya ne ko ko ka tafi zuwa ga ubangijinka sai ce ila rafiqil a'la kalmar da ya faɗa ta ƙarshe kenan ya haka da yatsarsa ila rafiqil a'la sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka cire ransa jiwari na ubangiji yake so saboda ita ce ultimate ɗinsa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mun san irin abin da ya sani kai wallahi rabin abin da annabi ya sani da zai kaɗe mana hankali kaɗan kaɗan a ce mun gan shi ra'ayul aini da idanunmu kamar yadda aka nuna annabi da idanunsa baka ga mutum idan yana tafiya ya ga wani irin ghastly motor accident mummunan hatsarin mota ya ga mutane ko suna ƙonewa ko suna kaza wallahi wani sai ya wuni har zuwa kashe gari ma ya kasa cin abinci ya zo na ya zuguma a ce wani ya ce wallahi wani abin da gani abin yana ta damuna mako guda wani zai ma wannan ɗin da ya gani kawai hankalinsa a tashi baya sha'awar abinci ka gan shi a cimurtike ka gan shi baya jin daɗi saboda ya ga wannan abin to balle shi manzon Allah da aka nuna masa ƙwarai kwata to kaga ashe to wani waje rashin ganin gata ce ko ba haka ba ne da wani ba zai samu damar mayin komai a duniyar ba bautar Allah ma sai mutum ya gagara saboda ya karaya to amma sai aka ba mutum labarin a gawaye mai ƙarfin zuciyar da zai bi abin da ake so ya nesanci abin da ba a so don kwaɗayin labarin da aka bashi mai daɗi don gujewa labarin da aka bashi marar daɗi nan jarabawar take Allah ka ba ni ikon cin jarabawa وفي المسند أيضا من حديث حذيفة ما لنا تكرار ومن حديث ذلك مسند هل إلو تكي مسند نيما محمد دقى حديث حذيفة ابن اليمان عليك تشيوا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة من كسن تارد من الله صلى الله عليه وسلم تكي وتا جنازة فلما انتهينا إلى القبر لو كتن نمك تكي زواج قبر قعد على شعفته النبي سيزونا أجندن قبرن sha'afatihi wato aslihi kenan faja'ala yuraddidu basarahu fihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta jujjuya idanunsa a cikin kabarin thumma qala sannan sai yace yubghatul mu'minu fihi baghatatan annabi yace ana matsewa mumini a ciki wata matsa ta zulu minha hama'iluhu wanda ruwan marenansa ma sai ya tsiyaye ويملأ ko ويملأ على الكافر نارا ko ويملأ على الكافر نارا kabarin kuma yana cika da wuta ne ga kafiri aka ce wal hama'il uruqul unsayayn zufar da take fita ko ruwan jikin marena amma wannan hadisi ibn al-jawzi kamar da yazo a ta'aliki kasa takrijin da aka yi ibn al-jawzi cikin al-mawdu'at ya ce hadithi ne ma mawdu'i wato sai hadisi ne wanda ba shi da asali ba tabbataccen hadithi ba ne la asla lahu ibn hajar al-asqalani shi ma cikin fatawul bari yayi ta'kibi akai cewa wannan hadisin mawdu'i ne kamar yadda ibn al-jawzi ya ambata don haka muna godiya ga Allah da hadisin ya zama mawdu'i ko kaga da sai a ce mumini ma ashe bai kubuta ba alhali hadithai yanzu kamar wancan hadisi da muka ji na barwa'u dan asib ai kaga ya nuna cewa mumini kan mara balale ake masa ko to wannan yafi dadi wa fil musnad aidan min hadith jabir har ilo ya zo a cikin musnad daga hadithin jabir dan abdullah kale yake cewa خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Sa'ad ibn Mu'adh lokacin da ya rasu falamma salla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa salla wa wudi'a fi qabrihi kuma aka sanya ya cikin kabarinsa wa suwiya alaihi aka daidaita masa kabari da da da da da, da tubali sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tasbihi fa sabbahana mu ma muka tasbihi dawilan yana tasbihi muna yi akai tsawon lokaci thumma kabbara sannan ya kabbara fa kabbarna mu ma muka yi ta kabbara dawilan tsawon lokaci fa qila sai aka ce ya rasulullah ya manzon Allah lima sabbahta thumma kabbarta me yasa kai tasbihi sannan kai kabbara fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad tadayaqa ala hadha al-abd salih qabruhu ai wannan bawa salihi kabarinsa ya kuntata masa hatta farwaja Allahu anhu har Allah ta'ala ya yaye masa saboda tasbihin da muke da kabbarar da muke yi wannan hadisi shi ma Sheikh Nasir dan Albani ya ba a fashi kamar yadda mai takarriji ya ishara a cikin Mishkatul Masabih kaga Sa'ad ibn Ubada babban mutum ne yana cikin manya-manyan mutane daga cikin mutanen Madina Sa'ad ibn Ubada sai mu tsaya nan wajen saboda lokaci ko abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum